الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna 28 ga watan 12 watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da 16 ga watan bakwai a gregorian calendar 2023 wannan shine kasar ɗinmu na 46 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul bayan zaujain na fadilatu sheikh alƙari ulmujawid muhammad siddiqul minshawi allahu yarhamu a muna shafi na 68 a babin da malin ya kulla sharikihi fi afrahihi wa ahzanihi ya kamata a wannan gurbin akwai fi a ciki to amma kamar dai na ga bai kawo fi din ba wato ki musharaka ki yi tarayya da mai gidanki a cikin abin da ya shafi farin cikin shi da kuma abin da ya shafi bakin cikin shi idan yana cikin farin ciki kina cikin farin ciki yana cikin damuwa to ainihin wato kina cikin damuwa an gane ku yauwa kamar yadda wani mai baiti ke cewa qaribun baituhu minni uannisuhu yuannisuni wa fi farhi yusharikuni wa fil alami wal mihani yace shi makocina ko abokin zamana qaribun baituhu minni gidansa na kusa da gidana ga gidana ga nasa suna opposite da juna yu'annisuhu yu'annisuni yakan nutsar da ni da kwantar min da hankali ni ma nakan nutsar da shi na kwantar masa da hankali yace wa fi farhi yusharikuni a cikin abin da ya shafi farin ciki na yana tarayya da ni ma'ana yana tare da ni a farin ciki na nima ina tare da shi a cikin farin cikin shi wa fil alami wal mihani haka cikin duk abin da nake jin zafin sa ko raɗaɗin sa da duk abin da yake wani nau'i ne na jarabawa ko damuwa ko matsala to muna musharaka muna tarayya da shi a cikin waɗannan abubuwa to haka ake so ki zama tsakaninki da miji ya zama farin cikinsa farin cikinki baƙin cikinsa baƙin cikinki amma za ka ga wani mijin da shi ake haɗa kai a cutar da matar shi wata matar da ita ake haɗa kai a cutar da miji to sai ka rasa wannan irin so ne namiji ke yi wa mace ya zamanto yana da hannu wajen cutar da ita in an tambaye ka wannan irin nau'in so yake mata ba za ka iya describing ba ba za ka iya bayani ka fassara ma'anar son ba dan ba yadda za a yi so ya zo da cutarwa ba yadda za a yi don haka ana buƙatar wannan malam ya ce ihtarimi masha'iru zaujuki ki yi ƙoƙari ki mutunta masha'ir abubuwan da suke faruwa da mijinki na abin da ke ji a jikinsa ko yake ji a ransa wa sharikihi fi afrahihi wa humumihi ki yi musharaka da tarayya da hi a cikin abin da ya shafi farin cikinsa da kuma abin da ya shafi damuwa da bakin ciki da kunci wal hayatu zawjiyya a ta taqallabu bainal afrahi wal atrah ita rayuwar auratayya takan jujjuya ne tsakanin abin farin ciki da abin bakin ciki tsakanin abin farin ciki da abin damuwa tsakanin abu da zaka ji daɗinsa da abin da ba ka ji daɗinsa ba wannan rayuwar auratayya ta gaji wannan duk mata da ta yi aure ta sani cewa akwai ranar da za ta wayi gari wallahi za ta ta tsani ma kowa a duniya saboda ta shiga cikin wani kunci ta shiga wata damuwar da ita kanta tana jin haushin kanta ma tukunna wannan dole ne a rayuwa kamar yadda mawaƙi yana cewa samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda an tajri alayka samaniya sururun wa huzunun wajtima'un وفرقة وعسر ويسر ثم ثقم وعافية yace samaniyatun akwai abubuwa guda takwas tajri alal nasi tana gudana akan mutane gaba ɗayan mutane da mumini da kafiri da musulmi da arne da mai imani da munafiki da mai yin aikin alheri da mai aikin banza kowaye kai waɗannan abubuwan guda takwas wallahi sai suna samun ka a duniya baka yi saka rayu babu su ba ya ce wala budda an tajiri alaika samaniya ba makawa wallahi tallahi sai abubuwa takwas ɗinnan sun gudana a kanka ya ce na farko sururu wata ran dole ka tashi cikin farin ciki yanzu jiya jiya wannan abin ya same ni na tashi na rantse da Allah yadda ka san zan yi tsalle sama in tabo sama haka nake ji tsabar daɗi da nake ji wallahi malam na laluba kuma wai me yasa ni wannan farin cikin na kasa ganewa ni ba wani kuɗi aka ban ba ni ba wani albishir din abu me haka kawai na tashi na ji kamar zan yi tsalle wallahi har ban iya shiru ba sanda na gaya wasu daga cikin iyalai da sauransu ce ni fa yau ne a ne na fata an fahimta don haka akwai sururun haka kawai sai ka ji ka tashi kana walwala ranka fayau zuciyarka fes ki ji hankalinki a kwance wannan rayuwa ta gaji haka ko ta auratayya ko ta zamantakewa ko ma wata iri ne ta gaji wannan sururun wa huzunun wata ran kuma ka tashi a kuntume bakin ciki takaici duk wanda ka gan shi ma haushinsa kake ji haka ne ko ba haka ba wallahi ko wanda in yi ma magana zaki ji kamar ki gaure shi da mari wallahi saboda kawai irin yanayin da kike ciki wa huzunun eh wajtima'un wata ran sai an haɗu da masoya da wanda ake tare wa furqatun wata ran kuma sai an me sai an rabu da wanda kake so ko uwa ko uba ko ɗa ko miji ko mata ko ƙani ko wa ko babba ko kawu wata ran dole ka rabu da wanda kake tare da shi an gane ko wa usrun wata ran ka tsinci kanka cikin babu kana cikin kuncin rayuwa babu da, data ba kati a waya ba abinci ba kudin cefane ba kudin school fees ba ba ba ina fata an fahimta wa usrun wa yusrun wataran kuma ka tashi cikin sauki ba ka da damuwa komai ka taba komai kake bukata kana da shi ko menene damuwarka sai ka ga baka da matsala a wannan damuwar thumma suqumun wata ranka tashi ba lafiya nawa ne za su kwanta lafiya su garau da asuba an je ta da su a samu suna rawar ɗari me ya faru sai zazzabi ne ya rufe ni kuma fa lafiya ka kwanta fa amma an je da asuba za a tahe ta tana makyarkyata to haka wa afiya wata ran kuma ka tashi gar lafiyarka garau ba ka jin ko gezau ba ka jin komai a jikinka to haka rayuwar aure ta gada ita ma dole waɗannan abubuwan za su dinga gudana a tsakanin ma'aurata kana sayyida khadija malamin shawu ya ce a sayyida khadija ta kasance radiyallahu anha allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa khadija daraja da alheri domin ita ce matar da ta zama tamkar maza wajen jajircewa wajen rike miji ta aure annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin da shi annabi ba shi da ko kwandala ma'ana ba shi da kuɗi ba mai kuɗi ba ne balma yana matsayin yaronta wajen yi mata harkar kasuwanci kun san ba ba kowace mace ne take yadda ta auri talaka ba musamman a wannan zamanin namu sai in ta ga uwar bari tukunna in uwar bari ta tsugunna mata ta gafa go no go haka ne ko ba haka ba to zai ta ga ta lallabo ta abin nan amma in dai tana samun masu zuwa a he ta darje kuma ba darjewar fa mai tarbiyya ko mai hankali ko mai nutsuwa ko mai ilimi ko wanda ya san me yake ba a'a darjewar da take magana shine wanda yake da tatas yake da tunkus yake da tsurus to wannan shine darjewa a gurinta to ita khadija ba haka take ba kin ji shugabar mata ita annabi ta aura saboda ta ga nutsuwa ta ga hankali ta ga amana ta ga mutunci ta ga kamewa amma fa yaronta ne wanda yake zuwa mata ya je mata fatauci su samu ya samu kuɗi ta zo ta ɗauki abu haƙƙinsa ta biya shi ita kuma ba shi ya nemi aurenta ba ita kuma ta nemi ta tana so ya aure ta ba ma shi ya ce yana son ta tace to barin taimaka in amince ba in ka san yau an waye gari mata da yawa suna ganin auren maza da suke alfarma suke musu alfarma suke musu ku yi hakuri dole ne ai wannan babin ku ne dama na mata mun gaba da na maza mun fatattake su a baya ku je ku bi kasusuwan baya yanzu muna kasa na nawa na nawa ne muke yau kaset na arba'in da na arba'in da shida kusan kaset arba'in muka yi muna fatattakar maza to kuma naku ne daurin ku ne yanzu da haka sai ku hakuri kawai in ta biyo heki sun kuya ta wuce ki yi salati goma ga annabi shine kawai an gane magana da kyau ku su don haka ta ga mutunci da karamci da kima da martaba ta auri manzan Allah kuma ba ta ji a jikinta ta masa alfarma a'a abin ma da take ji ita ne ta jefa ta cabe tunda in ba ku manta ba ai lokacin da ta aure shin bai zama annabi ba balantana a ce ta ga annabtan ne ta biyu to ma menene laifi in ta ga annabta ne ta biyu haka ne ko ba haka ba rahamar Allah take nema a lokacin ba a turo shi manzan Allah ba to shine malamin shawo yake buga misali da ita shi yasa wata rana nana aisha ta nemi ta faɗa wa khadija wata bakar magana sai maza Allah ya ce a hirɗinki billahi lazi la ilaha illa huwa karki yadda in ji wata kalma mummuna daga bakinki akan khadija annabi ya dinga faɗin alherinta ya ce ta ta taro ni gare ta lokacin da kowa ya watse ni ta ɗauki abin hannunta ta bani lokacin da kowa ya hana ni ta yi imani da ni lokacin da kowa ya kafirce mu kar na kuskura in sake jin wata furuci a bakin ki dangane da Khadija in kina so mu zauna lafiya to haka ake so kana da matarka uwar gida ran gida ko da wani tsautsayi ya sa kun rabu ko ta rasu ko kuma a'a sakin ne ma ya faru saboda sakamakon wata jarabawa to kar ka auro wata kuma ta zo ta ta sa ta a gaba a gidan ga 'ya'yanta suna zirga-zirga a gidan kuma tana banka wasu a sha kuma kana ji baka tsawatar mata ba ce a wance eh ba ruwanki da wance yadda kike matata ita ba ta taɓa zama matata rabuwata da ita wannan jarabawa ce wanda ba wanda ya fi ƙarfin Allah ya jarabe shi amma in kina so mu zauna lafiya to da Allah kar ki sake taɓa ta kin ga waɗannan 'ya'yanta ne me kike tsammani idan suka taso suka saba jin kina zaginta a gabansu kamata nasiha ba ma wani gaura kan wani awon igiya din sakoti ma kiballo jakuna da hi za a haɗu da ita suna zagin uwar gidan ko ba haka bane saboda yayi amarya ba daidai bane mutunta abin da Allah maɗaukakin sarki ya mallaka mana mu karrama shi sai Allah ya mutunta mu sai ya karrama mu sai ya biya mana bukatunmu na alheri amma a ce wanda ya ma alheri ko da ya munana ma daga baya to ka sani cewa wallahi wallahi kimarsa ta fi karfin a ci mutuncinsa a gabanka kana kallo baka ɗauki wani mataki ba ba daidai ba ne dole ne ka mutunta shi ka ba shi wannan girman to ballantana kuma wanda ta mutunta ka ko ta rike ma mutunci ko ta rike maka abu nan ko ta rayu da kai kafin kai ka zama komai yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune tare da sahabbai sai ga wata dattijuwa ta zo za ta shiga gidan shi annabi ya tashi a zabure da sauri ko abin nan ban kwana bai yi da sahabbai ba ya tashi ya tafi gurin wannan mata ya gaishe ta ya mata jagora ya shigar da ita gidan shi ya ɗauko shimfiɗin da yake shimfiɗawa a tsakar gida ya zauna ya shimfiɗa mata ta zauna ya tarbe ta ya marabce ta ya haɗa ta da sauran mata sannan ya fito ya saurari sahabbai sahabbai da kansu abin ya ba su mamaki suka ce ya rasulullahi wannan wace mata ce haka mun ga ka tashi kana bari kana rawar jiki sai ya ce kanat ta'atina ayyama khadija kawar khadija ce lokacin da khadija take da rai kullum tana zuwa mana muna hira saboda kawar Khadija ce ku duba ku ga yadda annabi ya mutunta kawar matar shi kawa fa ba wai ita din ba me kuke tsammani da mutuncin da zai bawa ita matar idan zai mutunta kawarta amma yau an waye gari daga namiji ya fiye ya ji ya fara samun kuɗi ko ya ji ya har- alherin duniya ya fara samun shi ko ya ji al'umma sun fara saiti sai dinga wulakanta wanda suke karkashin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul ya ishi mutum zunubi ya ishi mutum laifi ya ishi mutum matsala ya dinga wulakanta ko ya dinga tauye haƙƙin wanda nauyin su ke kan shi iyalansa kenan Allah ya shirye da mu da haka yace kana sayyida khadija radiyallahu anha namuzajan ra'i'an lil musharakati al mar'ati li zawjiha fi afrahihi wa ahzani ita nana khadija ta zamanto a bar buga mas- misali mai kyau wajen bayyana yadda mace take nuna farin ciki ilo mutunta yana cikin farin ciki ko take shiga damuwa idan mijinta yana cikin damuwa faqad ashat ma'ahu ayyama sa'adatihi wa sururihi ta rayu tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a loka- a ranakun da ya zama yana cikin farin ciki da kuma ranakun da ya je yana cikin a ainihin wato sa'ada wato yana cikin rabo yana cikin yanayi mai kyau falamma nazala alaihi alwahyu qalat bi sautin imtala'at quwwatan wa hananan ko imtala'a quwwatan wa hananan lokacin da wahayi ya sauka wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ta faɗa da sauti wanda yake cike da ƙarfi da kuma ƙauna da ainihin wato tausayi da jin kai ta ce kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan ta ce na rantse da Allah Allah ba zai taɓa tozarta ka ba ku duba ku ga yadda mace take ƙarfafar miji abin da ya faru lokacin da mala'ika ya fara zuwa manzon Allah a garo Hira sai zama annabi yakan zo gida a firgice a razane yana tsammanin ko aljani ne ko wani a makamancin haka yake nema ya buge shi to idan ya zo dalilin sauƙi ya ayyuhal muzammil kenan da ya ayyuhal muddathir sai ya zo ya dinga cewa khadija zammilu ne zammilu ne ku lullube ni ku lullube ni yana jin tsoro yana ganin alamun kamar wani abu ne zai same shi to cikin maganganu da khadija take masa na karfafarsa da nuna cewa ba abin da zai same shi ta ce wallahi ma yi khuzika Allahu abadan na rantse da Allah Allah ba zai taba tozarta ka ba an gane ku a cikin ruwayar kamar yadda Bukhari ya kawo a cikin kitabu badi'il wahayi tana ce masa innaka latasilur rahima daga cikin ɗabi'unka kana sada zumunci wa tahmilul kalla kana ɗaukar nauyin mutane kana taimakon bayan Allah duk wanda yake da wannan ɗabi'a Allah ba zai tozarta shi ba wa tu'inu ala nawa'ibil haqq duk inda gaskiya take kana taimakonta wa taksibul ma'adum ko da shauransu kana taimakon kuma mata wanda mazajensu suka rasu ko wanda aka sake su aka basu da 'ya'ya kun san annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ya ce asai alal armalati wal miskin ko kal qa'imin ladhi la yaftur wa ka sa'imin ladhi la yuftir annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mai kokarin biyan buƙatar al armala ko armila mata da mazajensu suka rasu ko da ko kuma mazajen suka rabu da su suka bar su da ɗawainiya ko kuma mazajen ba su da ƙarfi mai taimakon irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sa'imin ladhi la yuftiru kamar mai azumi ne wanda baya shan ruwa wa kal qa'imin ladhi la yafturu kamar kuma mai tsayuwar dare yana sallah baya ne baya kakkautawa kullun sallah yake da daddare don haka ka je ka ci gaba da sallar ka Allah ya bada lada Allah ya saka da alheri kai ta azumin nafilar ka Allah ya saka Allah ba da lada amma idan mutum zai samu wata ko wani wanda ke cikin damuwa ya taimake shi ladan da duk ka kwasa a azumi da sallar sai shi ya kwashe to shine na da Khadija ta kalli irin halin annabi na taimakon mag- mabukata na sada zumunci na agazawa mata na ɗaukan nauyace-nauyace sai ta ce duk mai irin wannan halin Allah ba zai tozarta shi ba to kun san abin mamaki a Khadija a lokacin fara take wannan magana fa musuluncin ma bai zo ba ya aka yi Khadija hankalin da tunanin har ya kai ta gano haka ban gane ko kun fahimci abin ba lokacin ma ba a turo manzan Allah ba tukunna amma saboda gogaggiya ce yasa kar ki zama daskin dari'i ki zama mace mai kamar maza mai kazar-kazar amma kin tsaya kullum kallon gidan badamasi badamasin banza badamasin kashi in ji yara Allah wallahi maimakon ki tsaya ki goge a rayuwa ki san shiga da fita ki san kaza ki san kaza ki iya ilmomi ki iya fahimtar rayuwa amma kin tsaya kalla-kallon banza da wafi suna bata miki lokaci duk fagen da aka ɗora ki aka ajiye ki ba za ki bawa musulunci ko al'umma gudunmawar komai ba me ya amfanin rayuwa amma mata na haƙiƙa yanzu ba kwa ganin wasu daktoci musulmai a social media ku kalli dr maryam ne ko dr wacece da dr na'ima irin yadda suka bawa fannin da suka karanta muhimmanci ta zo tana bayani akan wani abu na marar lafiya da yadda za a warware daga matsala wallahi komai komai hasadar ki hekin kalle ta hekin saurare ta in san mata hasada suke da Allah ya muku albarka amma kuna da hasada ta kalla to idan zaki kaza kaza har rabu da ita shashashar ban zaka ƙarya kike yi wallahi ta fi ki ilimi ki kalla kawai ki karu in zaki kalla ki karu ina fata kun fahimci magana ta fi ki ilimi to amma ke kin zauna a daskare babu wani abu na ilimin ki da ke bunƙasa ba wani abu na tunaninki da ke bunƙasa ‘ya'yan da kika haifa ma ko za ki haifa ba ki da ajanda yadda za ki tarbiyyarsu su zamanto mutanen arziki balantana ki taimaki ‘ya'yan wasu ƙwaƙwalwarki a daskare tunaninki a dunkule to amma khadija da ke gogaggiya ce wayayya ce ba a aiko annabin ba amma ta gano duk mutumin da ke taimakon marayu mai taimakon gajiyayyu mai taimakon wanda ba su da ƙarfi mai agazawa matan da mazajen suka rasu mai taimakon waɗanda suke da nauyi a kansu ya sauke musu Allah ba zai tozarta shi ba kun ga ta ƙarfafi manzan Allah to haka kuma ake so mace ta zamanto kamar maza ba wai mijinki ya dawo da gudu ya shigo gida lafiya me ya faru ce wallahi wani aljani ne la ilaha illallah ke ma he ki rarrabu abin nan ki ce to tsallaka tara ne zan tsallaka makota tara amma ita sai ta jajirce ta ce da Allah sau kwantar da hankalinka kwantar da hankali ba abin da zai same ka ba sai ƙara samun ƙarfin gwiwa ba ba ga matar abu talha ba da ɗansu ya rasu ta yi masa wanka ta yi masa likkafani ta kimsa shi ta samu guri a cikin gidan inda baban ba zai gani ba ta kwantar da yaron abu talha ne ko abu talha ne abin ya faru matar abu talha ne ko ta kwantar da yaron ta kimsa shi baban ya dawo ta zuba mar abinci mai dumi ta kawo masa ruwan sha mai sanyi da tsumi mai zaƙi ta saita masa ita kuma ta je ta shiga wanka ta yi wanka ta shafa mai ta fesa turare ta ci kwalliya wallahi ta zo har san da saduwa ta faru tsakaninta da baban bayan da suka gama sai ta fara masa nasiha ta ce da Allah yanzu in baka misali mana ya ce na ce mutum ne ya ɗauki aran abu ya baka kai amfani da shi bayan ka gama ranar sai ya sallama sai ya ce yana bukatar abin shi ya za a yi ya ce a zan ba shi abinsa masa godiya Allah ya saka ai ya taimake ni da ya bani aro har na amfana da abu ta ce haka ya ce kwarai da gaske ta ce to alhamdulillah ce to Allah ba mu aron ɗa mun amfana da shi mun moru da shi yau kuma ya zo ya karɓi abinsa ɗazu da yamma kaga dai ɗazu ya ce idan aka ba shi aran abu aka zo karɓa godiya zai yi ko ba haka bane kun ga mata mai hikima malam mai hikima ma kin tsaya ki wata wata bazar bazar da ke ba ki da lissafi kwata-kwata don haka sai ya ga ya ce ya fashe da kuka ba shi ba ya ce la ilaha illallah ba dole ya nutsu ya ce gaskiya ne alhamdulillah Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya bamu wanda ya fihi kaza kaza kaza kaza kaza da safe ya je gaya wa manzan Allah manzan Allah ya ce Allah ya albarka ga saduwar da kuka yi a wannan daren kun san a wannan cikin kuma sai Allah ya ba su da dan da aka haifa malamai suka ce a cikin zurriyarsa aka samu imamu maliku Allah ya albarka ko bai albarka ba me ya jawo musu wannan haƙuri malaman tarihi suka ce a cikin zurriyar yaron imamu malik ya fito so mata ku nutsu waɗannan darussa da malamai suke mana suna buga mana misalai da sahabbai da sauran bayan Allah ba wani abu bane ana so a nuna mana irin yadda ya kamata ne mu rayu kuma mu gama da duniya lafiya amma gaba ɗaya hankalin wasu ba ta nan yake ba kullum tunaninta wannan fim ne ya fito waɗannan yaran da kuke gani wanda suke tura muku firamirai na farko dai in kuna neman yan iskan ƙarshen zamani kuka samu waɗannan yaran kun gama ai kuna ganin su wanda suke bibiyar social media kuna ganin yadda suke ta yi ko da yake wasu abubuwan ba kwa sani sai dai a gaya mu wani abin kuma kuna kalla banda iskanci da shegantaka ba abin da suke abu na biyu ku kuna nan ke da cikin dari ba abin da kika samu recharge kan na naira ɗari biyu sai ki sati guda baki sa a wayar ki ba saboda shegen talaucin bala'i amma ita tana nan millions of naira ta tara tana da gida a Abuja tana da gida a Kano tana da gida a kaza ta more duniyar ko da za ta daku a lahira amma ke kina nan babu duniyar babu lahira fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla wallahi ku ji tsoron Allah ku saita tunaninku Allah ya sauwaƙe don haka ta ce wallahi ma yi kuzika Allahu abadan na rantse da Allah Allah ba zai tozarta ka ba ta ce summa shamurat an sa'idiha an sa'idaiha wa khadat ma'ahu mihanud da'awa bimaliha wa waqtiha hatta matat Allahu akbar malamin shawi ya ce sa'an nan khadija ta ɗaura ɗamara shi ne sun mashamirat ta ɗaura ɗamara ta shammara ko ta shammara ta ɗaura ɗamara ta zage damtsansa ta zage damatsunta ma'ana ta ɗaure zaninta ta yi ɗamara ta yi shiri wa khadat ma'ahu mihanar da'awati ta dinga kutsawa tare da manzan Allah a cikin jarrabawa ta da'awa duk fitinar da za ta samu manzan Allah a cikin da'awa ta ce tana tare da shi kuma za ta taimaka masa har sai ya kai ga sun magacin abin da Allah ya turo shi akai bimaliha malamin shawu ya ce ta taimaka wa manzan Allah da kuɗinta kuɗi ta dinga ba manzan Allah yana yawo yana yaɗa addinin musulunci wa wakatiha ta ba da lokaci duk inda annabi zai je tana tare da shi hatta matat Khadija bata daina wannan aikin ba har san da Allah ya ɗauki rayuwarta dan me yasa wani zai gaya Khadija magana manzon Allah ba zai taka masa burki ba saboda ta masa abin da ya kamata an gane maganar da ke ku to haka ake so ki rayu a matsayin ki na musulma ki tabbata cewa kina bawa addinin ki gudunmawa kuma ki tsaya ki ilmantu ki bar shashanci da hayaniya shashanci da hayaniya ba zai kai ki ba amma yanzu abin takaici sunayen mata sahabban ma ba a san sunaye kawai ki rike sunan yanzu an ce kirawa mana sunayen sahabbai guda goma mata ba za ki iya ba dan Allah baki san sunan su ba ballantana tarihin su ballantana gudunmuwar da suka bayar ballantana ki kwaikwayi abin da suka yi ke ma ki yi kwatankwacin sa har yaushe matar ibn mas'ud matar shi ‘yar kasuwa ce ko kun san ita take ɗaukar nauyin shi kansa abdullahi ɗan mas'ud tana ba shi kuɗi ta samar salari tana biyan shi kuma mijinta ne so akwai mata da yawa a tarihin musulunci wannan an gaya miki yadda suke rayuwa abin sai ya baki mamaki an gaya miki yadda suka tsayawa kansu da addininsu amma yanzu duk mun ragwabe mun takwarkwashe kawai muna jira ta nuna kawai mu kwasa ta faka ganta a gida tana zaune to abin da take jira shi ne na kicin ya nuna ya dahu dahu ya kuma ya dahu dahu ita anan ta saba anan ta iya Allah kawo miki sauki wallahi Allah ana ta ya dahu dahu da haka har ki je ki dahu a wuta ke ma baki sani ba Allah in tsaya ya dahu dahu قالت أمامة بنت الحارث أمامة الحارث تافتا توسي ابنتها عند الزواج تازو تنايي وإتا نسيها ذا أكيت جدا مجي تتي واتق الفرح إذا كان ترحا كو ترحا معناه حزينا كينا كيتا كاسانسان نونا فرنسكي ألوكتن دمجين كيكيمي كي yake cikin damuwa kasa akwai wasu gaurakan mata wasu sai shaku miji ne ya dawo daga kasuwa da leda a hannun shi tana tsakar gida sai tuntuɗe zai faɗi wallahi ta ta tuntsira dariya ta yi ta tuntsira dariya mijin da ne lalala akwai sakare billahi lazi wallahi mijinta ne fa ya tuntuɓe zai faɗi amma dariya take mishi ta yi ta da dariya ya kuntume ya kuntume ya ɓata rai cewa fa ba abin dariya bane ta bar da zafin kan da ya ɗebo amma ina ba za ta bari ba to hidin umamatu ilharis ta ce wa yarta ki yi taka tsantsan din nuna farin cikin ki a lokacin da mijinki ke cikin damuwa ta iya zuwa kasuwa aka buga sai ya zama ya faɗi bai ci riba ba ya sa dubu ɗari dubu tamanin da biyar ta dawo an faɗi dubu sha biyar ba a samo ma 'yan saman da za a yi muku tefane ba 'yan cikin kuma sun ragu 'yan sama ba su zo ba 'yan ƙasa kuma sun ragu ya dawo a turɓine to ke ma sai ki ɗan ɓatare ki ɗan yi tsam da ranki haka karki yadda ki yi dariya ko abin farin ciki ya same ki karki nuna ki shiru tukunna ki fahimci meye ne ya shigo da shi wani idan ya shigo ɗabi'arsa sai ya koma gefe ya zauna ya nutsu ya ta huci shi kaɗai yadda ka san sa ya ta numfashi yana saukewa sai ki tsaya ki shiru ki saurare ki karki ce uffa sai idan shi ya miki magana wani ba zai fara miki magana ba sai fara surutu shi kaɗai mutane sun zama azzalumai ba mutane sun zama yan iska ni wannan rayuwar ma me za ka da irin wannan rayuwa shi kaɗai ya ta surutu karki ce uffa wani kuma shirinki ba matsala ne in yi huci ya huci ya yi bala'i ya ji baki ce komai ba cewa to ma don mugunta kina ji na ta bala'i ba na ma ki tambaye me ya same ni ba in ga matsala ta faru da haka kin tsaya ki karanci wannan iri kike da shi wannan kala ne Allah ya baki ba haka ba wallahi ko matsi ki kai wallahi laifi zaki Allah kuwa ki tsaya ki farinci wannan kala Allah ya baki wani shirin ba matsala ne ki yi magana matsala ki yi shiru matsala to maganin irin wannan idan ya zo yana wannan haiki ta hasbun Allah wa ni'mal wakil ma'ana Allah dai ya kawo miki mafita dai ku samu mafita kar a samu matsala a wannan karam ki ta hasbun Allah to in Allah ya ga dama sai ya kawo miki abin da sauki amma in kika samu murɗaɗɗe wanda magana matsala shiru ma matsala to an samu matsala an gane magana da ke ku Allah ya shiryar da mu to shine a take ce mata ittaqil farha idza kana tarihan ko ai ma'ana hazinan wal iktaba idza kana farihan kuma ki guji wato kuntumewa da murtikewa idan shi kuma yana cikin farin ciki sai ce fa innal khaslatal ula min at taqsir ɗabi'a ta farko da aka ambata ba to yin farin ciki lokacin da yake bakin ciki yana daga cikin taqsir kaskanta namiji والثانية من takdir ɗabi'a ta biyu kuma shine farin ciki yayin damuwar namiji to yana daga cikin at-takdir wato kamar ka ce gurɓata abu da lalata shi na fata an fahimci magana wa qalat ummun akan wannan zamu tsaya saboda lokaci wa qalat ummun tansahu ibnataha اجتماع أبيك خمسا وعشرين سنة لم يرني حزينة عند فرحه ولا متبصمة عند حزنه wata mata ta tsaya tana yi wa yatta nasiha za ta kai ta gidan miji bari ku ji wallahi ku gane matan magabata ba matan banza ba ne wallahi alin siddiqul min shawu ya kawo wannan magana yatta ce mata ishtuma'a abiki khamsan wa ishirina sana na zauna da ubanki shekara ashirin da biyar muna tare da babanki lam yarani hazinatun inda farhihi bai taba gani na ina cikin bakin ciki lokacin da shi yake cikin farin ciki ba ban taba yi masa haka ba na murtuke shi yana dariya ne kuma ina murtuke ban taba yi ba lam yarani hazinatun inda farhihi wala mutabassimatun inda huzunihi kuma haka bai taba ganina ina murmushi ko dariya yayin da shi kuma yake cikin damuwa da kunci ba ban taba mara haka ba kun fahimci maganar da ke ku ta ce ban taba yi ba don haka ina baki shawara kar ki je gidan miji ki dinga masa wannan shiganta ko na minal ja'iri na duk ni kawo malam usman waɗannan da an gane maganar da ke ku kar ki kuskura ki je gidan miji kina masa wannan na zauna tare da babanki shekara ashirin da biyar ba mu taɓa samun irin wannan matsalar da ni da shi ba kuma ko yanzu ana samun irin wannan za ki ga yarinya ta tashi ta ce ita tunda ta tashi a gidansu ba ta taɓa ganin ana rigima tsakanin babanta da mamarta ba ba ta taɓa gani ba ko labari ba ta taɓa ji ba amma kuma akwai wacce kuma ta tashi tunda ta tashi kullum rigima take gani a gidansu da baban da mamar kullum rigima suke kai ba ma wannan ba an samu 'ya'yan da yanzu suke sulhu tsakaninsu da wa da iyayensu to wannan hali ne mai kyau idan aka samu mace dan akwai wani yaro da na sani in na faɗa muku anan wala Allah za su san shi ya tahi ya samu babansa da babansa sun abin nan sun rabu to sai Allah ya buɗa wa yaron ya zama yana ɗan samu sai dinga lobin ɗin baban ya dinga lobin ɗin baban ya kai shi haji ya kai shi umara ya saya mar mota ya canja mar motar ya saya masa riga ya ɗinko sabuwa ya kawo buhin shinkafa ya kawo na masara a duk abin da yake yi yana yi ne saboda ranar da ya zo ya ce baba ka mai da mama zai ji kunyar musa masa wallahi tallahi ya je ita ma uwar ya mata kaza ya mata kaza ya mata kaza ya mata kaza ya zo gurin baban ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza in ya je gurin baban ya faɗi alheri akan uwar in ya je gurin uwar ya faɗi alheri akan baban ya dinga haka tsakaninsu kai wannan ɗan kirki ne billahi lazi wata rana sai ya zo suka gaisa da baban ya ce baba ina da tambaya ya ce na'am wani bismillah ya tambayar ka ya ce akwai wani abu a rayuwa wanda kake bukata wanda ban ma ba baba ya ce wallahi babu akwai wani abin da yanzu kake bukata maka ya ce ba da wata bukata yanzu ban da rabu da kai lafiya mu rabu lafiya ka gama mun komai ya ce to baba ni kuma ina da wata bukata a gurin ya ce ni din ya ce ya ce ka faɗi kowace bukata ce a duniyan nan faɗe ta an yi maka an gama ya ce baba ina so ka mai da mama ya yi haka yake ka amara na kamun tsiya billahi lil yace ban taba tsammanin wannan magana zaka kawo ba yace amma na rantse ma da Allah tun da ka bukaci haka ni kuma zan yi yace ka zama yaron kirki ka gyara tsakanin uwarka da ubanka Allah ya maka albarka yace amin yana faɗa masa wannan sai karkata aljihunsa sai ya ɗauko kuɗi naira dubu ɗari da hamsin sai ya ce baba ga shi ka je ka kai wa mama sadaki to yanzu budurwar ma wacce ta samu ɗari da hamsin jama'a haka ne ko ba haka ba wacce ta samu ɗari da hamsin a cikin 'yan matan ma wallahi ba shi dubu ɗari da hamsin da daddare baban ya buga motar shi ya je gurin mamar suka gaisa ya ce to ki yi wannan yaron addu'a ki ƙara masa addu'a Allah ya masa albarka magana ta ƙare za ki dawo ga sadaƙinki shi kenan ta ce to Allah ya sa haka shi ne mafi alheri shekara kusan 25 ko 30 ba sa tare amma ɗan shi ya zo ya shirya su na rantse muku da Allah yaron yana nan a cikin garin ina faɗin sa a nan wasu sun san shi akwai na gari akwai na gari haka ne ko ba haka ba ba irin wanda babu akwai na gari akwai na gari Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh